أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imam al-barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda muka tsaya a faƙara ta ta hamsin wadda mala yake magana akan ƙalar mu'allifu rahimahullahu ta'ala وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوحة ليس يفنى شيء من هذا أبدا ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا مالك تشوى وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى تشوى دكا ونأبو wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mushi bacewa to zai bace bi ma'ana zai kare duk abin da Allah ya kaddara mushi cewa a ƙarshen duniya bi ma'ana idan aka je kiyama ƙarshen shi ya zo to zai kare sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mushi tabbatuwa da wanzuwa har abada daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mashi tabbatuwa cewa ba zai kare ba shi ne gidan aljanna da gidan wuta da al'arshin ubangiji da kursiyin ubangiji da ƙaho da alƙalami da kuma allauh shi ne inda ake rubuta dukkan wasu abubuwa inda aka rubuta dukkan wasu abubuwa da za su faru a duniya baki daya to wannan magana da malam ya fara akan cewa kullu shay'in mimma aujaba alayhi alfana yafna wannan tabbatacce ne a aya ta alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kullu man alaiha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام cewa duk abin da yake duniya zai bace babu shi mi zai saura wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ubangiji shi kadai shi kadai ne wanda bai da mafari bare karshe sai malai ke cewa kullul khalqi yafnauna wala yabqa illa Allah dukkanin halittu za su kare bi ma'ana za su kasance sun bace babu su sai Allah subhanahu wata'ala wa fi qawlihi subhanahu wata'ala kullu nafsin za'iqatul maut dukkan mai rai zai ɗanɗano na mutuwa haka yake faɗa ke cewa wa nufi hafi suri fasa'iƙa man fi samawati wa man fi al'arri illa man sha Allah za a yi busa busa ta ƙaho wanda dukkan wanda yake sama da ƙasa zai tafi sai wanda Allah ya so ma'ana illa man sha Allah sai wanda Allah ya so to wannan yana shiga cikin mala'iku da cikin 'yan aljanna misali faurul ain wanda suke gidan aljanna ita da ita kanta aljanna da kuma sauransu da wanda muka zana sai ki ta fa kullul khalqi yamutuna thumma yub'atuna yawm al-qiyamah dukkan bayi za su mutu kuma za a tayar da su ranar tashin kiyama thumma innakum ba'da dhalika lamayitun sannan bayan haka za ku mutu thumma innakum yawm al-qiyamati tub'atun sannan kuma bayan haka ranar tashin kiyama za a tayar da ku fa yatadhakkaru al-muslim al-maut wa yasta'iddu lahu bil a'mal as-salihah musulmi ya dace a kowane lokaci ya ringa tuna mutuwa kuma ya ringa mata shiri da ayyuka na alkhairi wa yas'alu Allah husnal khatimah ya ringa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya arzita shi da kyakkyawan cikawa wa ya tubu mina sayi'at ya tuba daga ayyuka da yake yi marasa kyau wa hadhihi fa'idatun fa'idatu tadhakkuril maut wannan fa'ida ce wadda mutum yake samunta a lokacin da yake tuna mutuwa a dukkan al'amuran da yake aikatawa إذا تذكر الموت فإنه يستعد له أدلوك تند متنيتنا متوى تزيمة الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa tadhakkaru hadimal ladat ku ringa tuna wanda take rusa dukkan jin dadi al-maut tace mutuwa فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله ولا في قليل إلا كثر saboda duk lokacin da ka tana mutuwa a duk lokacin da kake ganin ko neman tara abu to tuna mutuwa zai sa ka rage a duk lokacin da kuma kake cikin yin abu kaɗan sai kai ƙoƙarin ka ƙara bi ma'ana a duk lokacin da kake ƙoƙarin tara duniya hamminka shi ne duniya to idan kana tuna mutuwa sai ka rage ka sassauka ka yi shirin tara abin da ya kasance kaɗan ne wanda ka aikata shi ne aiki na alkhairi ya ce fada yan bari lil musulun an yaga fula anil maut bai dace ga musulmi ba ya gafala da mutuwa da tana mutuwa bal yatadhakkaru al-mauta da'iman wa abadan wa yasta'iddu lahu abin da yake dacewa a gare shi shine ya ringa tana ta kullun kuma har abada kuma ya ringa mata shiri bayan haka wa yu'minu bil ba'th yayi imani da cewa za a tayar da shi za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu kafirai ne suke tunanin cewa ba za a tayar da su sai Allah ya rantsuwa ya ce ƙulbala wa rabbi ka ce musu tabbas kuma karansi kuma na rantsi da ubangiji na latuba a kunna cewa za a tayar da ku kuma latunabba unna bi ma'amirtu sannan kuma za a ba ku labarin abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون a lokacin da aka tayar da mutane a lokacin da mutane suka mutu za a sake yin busa sai a tayar da su ga sunan suna kallon juna taqudu ilaihimul arwah za a mayar musu da rayukansu ba da i'adati ajsadihim min quburihim bayan an mayar musu da jikinsu lokacin da aka tayar da su daga kabarinsu kuma yusaquna ila al-mahshar sannan kuma a raka su zuwa ga mahshar shine wajen babban taro taron tashin kiyama tsayuwa wadda za a yi ta tsawon kwana arba'in إلى آخر ما يلاقون في الآخرة من الأخطار التي يمرون بها har zuwa ƙarshen abubuwan da za su riska a gobe kiyama wannan mataki bayan mataki sai ce ila ya staƙirru ba da dalika sannan kuma kowa ya ta yi zuwa ga makomashi ta ƙarshe imma fil jannati wa imma fil nari ya kasance ko aljanna ko a wuta fa innal jannata wan nar huma darul qarar saboda aljanna da wuta su ne gida na tabbatuwa su ne babban gida na zama saboda su ne ake shiri a nan duniya a wannan kuntuwar nasiha da malam ya mana mai girma wajen fa'ida bawa a kullum yana fama da wannan ibtila'in amma kuma shi ke abu ne a gabanka kana fama da shi ka binne iyaye ka binne yayo ka binne kannu ka binne iya ka binne abokai kowa yana da irin wannan a tare da shi ya binne wani wanda da yake rayuwa tare da shi wanda yake sha'ani irin sha'anin da kake yi yake harkoki irin harkokin da kake yi bai taba ka akan shi cewa zai rasu ba amma kuma gashi nan lokaci yayi to wannan wurin da ya tafi tabbas sai ka sa ka hauka wannan wuri tabbas sai ka ji tabbas kowa da ya mutu kuma ka kalli inda ake sa ko ko inda kai da hannunka ma ka sa hankuwan naka cikin wani ɗan wuri a tsakar daji a ƙarƙashin ƙasa ka tafi ka bar shi wanda yake cikin daula yake cikin ni'ima yake cikin jin daɗi da wanda kuma yake cikin wahala kowa wurin ƙarshe ƙasa ce cikin ƙasa zaka za sa ka minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dama da ita aka halice ku cikin ta za a mida ku kuma daga ciki za a fito za a fito wannan ya ishi wa'azi ga dukkan mummuni shi wanda ba mummuni ba shi gani yake idan an mutu shi kenan shi ko mummuni ya san cewa idan an mutu za a tada shi idan kuma aka tada shi ba mai hudda shi sai ayyukan da ya aikata sallar shi azumin shi alkhairin shi da dukkan abin da ya aikata a nan duniya su ne za su amfane shi na alkhairi abin da ya aikata kuma na sharri har da kuma su ne zai iska haka nan manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana idan aka sa mutum cikin kabarin shi zai ga wani mutum mai kyau mai kamshi mai haske zai zo wurin shi ya ce wane ne kai ya ce aini ne aikinka mai kyau na zo in taya ka hira har zuwa ran tashin kiyama idan kuma ba haka bane kai ba mutumin kirki bane ba mummuni bane sai ga wani mutum mummuna mara kyau kazami yana wari zai isko shi ya ce mishi sai tambaye shi wane ne kai kai kuma suwa lahiya mi aka yi ce aini ne aikin da kake aikata mara kyau ni ne aka siffanta a haka in zo in taya ka zama har zuwa na tashin kiyama tun a kabari rayuwar barzakh mutum zai fara ganin irin wannan sakamako shi yasa rayuwa kala uku ce da rayuwar ka ta duniya da rayuwa ta barzakh da kuma rayuwa gidan aljanna ko gidan wuta to wannan mummuni mai hankali mai tunani wanda ya san abin da yake yi kullum ya kasance tunanin shi yanzu idan na mutu ya zaka kasance shin na shirya shin na yarda a yanzu idan na mutu amin hisabi akan duk abin da nake aikata ko koya wannan mutuwa ba shawara take ba almautu ta'ati fuj'atan wal qabr sunduqul amal mutuwa tana zoma mutum kai tsaye kuma kabari nan ne ma'adana ta dukkan ayyukan da mutum yake aikatawa walau kanatin duniya ta zumu bi hayyiha inda a ce duniya za ta bar wani a raye babu wani masoyi na Allah wanda yake manzon rahama sallallahu alaihi wasallam to la kana rasulullahi hayyan baqiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanzu yana nan a raye inda a ce sanka da Allah ko san da Allah yake maka shi zai hana ka mutu to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba da hanyar ziyara to duk yanda kake duk ibadarka sai ka tsaye kuma duk sharrinka sai ka tsaye ina su fir'aun ina su qarun ina su haman duka sun tafi to haka kowa zai kama hanya ya je kuma daga ya je tambayoyin da za a fara mashi akan addinin shi za a fara mai tambayoyi akan ayyukan shi bai aikata a nan duniya su kadai za su wuce shi faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya aikata mai kyau da da kawai zarra zai gani a kayan shi wanda ya aikata koma bayan haka shi ma zai gani baba mai hankali shine zai ma zai ma wannan lahira shiri kullum ya rinka kokarin kyautata aikin shi ya yi ikhlasi ya yi shi saboda Allah ya nemi lada a wajen Allah ya rinka tsammanin samun wannan aiki a cikin mizanin shi a gobe kiyama da aikin da aka yi mara kyau ko ba dan Allah ba babu yadda za a yi ka ganshi sai dai ma tarin zunubi saboda kare abin da ka aikata ba dan Allah subhanahu wa ta'ala malam da ya zo zancen shi sai ya ce illa aljannata wan nar wal'arshe wal kursi sai ce sai aljanna da wuta su ne wanda ba za su ƙare ba da kuma al'arshen ubangiji da kuma kursi fa innahu ma la tafniya ne wala tabida ne ba sa ƙare khalaqahum Allahu lil baqa Allah ya halicce su ne dan su wanzu su zauna a duniya وأما السماوات والأرض فإنهما تبدل تتفطر السماوات وتتشقق الأرض ويتغير هذا العالم سما ذات تسعي قسى هكا إتما ذات داري يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ranar da za a sauya ƙasa ba wannan ƙasar da muke cikinta ba da kuma samar baki da za a sauya su wa bara sunin lahir wahidin kahar duka kuma za a tattaru a zo zuwa ga wajen Allah subhanahu wa ta'ala inda zai ce limanin mulkul yau lillahi wahidin kahar inda zai ce wane ne mai mulkin a yau lillahi wahidin kahar sai kowa kasa ba da amsa sai ba kamshi amsa ya ce yau mulkin na Allah ne shi sa a cikin fatiha kullum muke cewa maliki yau middi au maliki yau middi mai mulki ranar sarrafa haka nan kulin lahumma malikal mulki tutin mulka man tasha Allah shi ne mai mulki mulkin da baya karewa a wannan matsala ta aljanna akwai wasu daga cikin malamai da suka tattauna wannan matsala wasu ke ganin cewa ai aljanna da wuta za su kare ibn al-qayyim al-jawzi ya yi magana a kan wannan matsala a cikin littafin shahadin arwa ila biladin afra inda ya kawo matsalar wannan kuma da maganganu na wasu wanda suke ganin cewa ai ita aljanna da wuta za su kare abin da yasa suke wannan wannan magana masu wannan falsafai masu wannan filozofin sa suke yi idan ai aljanna suna cikin aljanna daɗin aljanna yayi daɗi sai su zama su ma kamar firwin ne na gidan aljanna su ma sun shiga sun saje a ciki su ma talmanke abin ya shiga jikinsu su ma sai su zama haka ne su ma su zama wani kayan marmari ne da kayan kyalkyali na gidan aljanna ita kuma gidan wuta suke cewa ita ma daga ƙarshe 'yan wutan za a kasance suna cikin wuta amma su ma sun zama wutai abin nihi kamar ka ɗauko ice ka sanya a cikin wuta daga an jima idan ya kone zai koma garwashi sai zama shi ne wutai amma asali ba shi bane wutai a fara'aitumin narar lati turo a antum an sha'atum shajarata ha amna hadin mashi'ud to wannan tunanin ne zo mun sai suka ce ai su ma ɗan wutar idan suka kone za su zama garwashin da su ma su ne wutai ya suka to don haka aljannar da wuta za su kare to shi ne malamai suka musu raddi suka ba su amsa akan wannan matsala suka ce wannan magana ce ta banza saboda ta saba ma abin da ya zo a cikin alkur'ani mai girma dalilin da ya kawo musu wannan sabani wasu daga cikin firkoki na musulunci suka ce ayan nan da Allah subhanahu wataala ke cewa wa amman ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk sai ce ata'an ghayra majzuf wa amman ladina su'idu ya ce amma wa'anda suke cikin sa'ada suke cikin jin daɗi ya ce fafil jannati khalidi na fiha to wa'innan suna gidan aljanna kuma suna dawama a gidan aljanna ma damati samawatu wal ardi matukar sama da ƙasa suna nan illa ma sha a rabbuk zuwa ga lokacin da Allah ya so to wannan magana ta illa ma sha a rabbuk ya suka ce to kenan suna nan a dawwame har zuwa lokacin da Allah ya so kenan takan yi wata rana su kare takan yi wata rana su kare wannan shine yasa sai kawo wannan shubha suka ce ai aljanna da wuta za su kare saboda Allah ya ce har zuwa lokacin da Allah ya so sai kuma suke cewa wannan magana da aka aka ce illa ma sha a rabbuk istisna'in wannan bi ma'ana exception din wannan da aka yi aka ce zasu dawwama sai abin da Allah ya so ko zuwa ga yadda Allah ya so suka ce dalilin da ya sa wannan istisna'in ba yana nihin ba a gidan aljanna yana nihin a ba su shiga gidan aljanna ba har sai lokacin da Allah ya so bi mana tun lokacin da suka mutu sunan aljanna ne amma ba su ga gidan aljanna ba sai da suka biyo ta kabari suka je rayuwar barzakh har zuwa lokacin da aka yi hisabi tukun da karshe aka su gidan aljanna kenan wannan ɗan lokacin da suka ɗauka ba su shiga gidan aljanna ba shine ake nihi da lokacin da Allah ya so wasu kuma suke cewa al'azimatu qad waqa'at lahum min Allah bil khulud daim illa an yasha Allah yace khilafu dhalik i'lamun lahum bi annahum ma'a khuludihim fi mashi'atihi wannan magana da aka yi aka ce illa ma sha Allah za su rayu har zuwa lokacin da Allah ya so ba wani abu bane ba ana rihin ka dawwama a gidan aljanna ba wai kawai ganin damar ka bane ba a'a shi ma Allah ne ya yarda Allah ne ya so haka Allah yana so nuna maka cewa a komi sai ya so ne abin yake tabbata dawwamo ta kama a gidan aljanna Allah ne ya so haka shi ya ga damar haka ta sai wasu ke cewa al-muradu bi samawati wal ardi sama'ul janna wa ahliha wasu kuma suka ce abinda ake ni da madamati samawati wal ardi ana nihin da matakat aljanna samar ta tana nan kasan ta tana nan to kuna nan gidan aljanna su kuma ai bi bayarwa a ce aljanna batta da sama batta da kasa tana da sama tana da kasa to zakku da woma a gidan aljanna matukar saman ta yana nan matukar kasan ta yana nan to haka suka rinda tattaunawa akan wannan matsala sai malam ya ce to bari mu ba su amsa akan wannan shubha da suka kawo mana da farko ya ce a su al-mutaakhirun magana ce ta yahudawa suke kokarin kawo ba yahuda ne suke cewa nan ta masanan naru illa ayyamun ma'adudat wa gharrahu wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyamun ma'adudat qul attakhaztum 'inda allahi ahada falan yukhlifa allahu Allah ba za amsa ba su ne suke cewa ai wuta ba za ta shahe mu ba sai ɗan kwanaki ɗan kaɗan shi za suke kawo wannan shubha suke cewa abinda ma wutai karewa za ta yi in an samu ma ƙarshe karewa za ta yi ɗan kwanaki ne shi kenan ba fita ya sun kawo na shigo kasa sai Allah ya ba su amsa ya ce ƙul attakhastum inda Allah da ahada shin kun ɗauki alƙawalin wannan magana ta ku ne a gaban Allah Allah ba bai saba alƙawalin shi idan ya alƙawali am ta kulu na Allah ma la ta'lamu ko ko ko kun zo ne kuna kirkira ma Allah zancen da ku ku sani ba to kaga Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ba da amsa akan wannan shubha sai ce bala man kasaba sayyi'atan wa hadat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yace kai saura dukkan wanda ya aikata aiki na banza ya kasance kurakuran shi su suka yayi mishi yace to fa ulaika ashabun nar wannan sune ɗan mutane hum fiha khalidun kuma za su dawama ciki sai kuma wani shi kuma ya zo da ake ce mai ibn arabi ya ce ai an na ala hayu a zaruna fiha muddatan sun matan kalibu alaihim wa tabqa ɗabi'atun nariya lahum yatalazzazuna biha lil wafaqatihim li ɗabi'atihim za sa su gidan wuta wani ɗan lokaci sannan su masu zama wutar kamar da ya gabata ya kasance su daɗin ma wutar suke ji baki ɗaya saboda ta saje ta zama ɗabi'ar su kenan ba su ma a zama mazala sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa 'yan wuta za a rinka sabunta halittar su lokaci zuwa lokaci idan aka sasu gidan wuta za a musu azaba har sai sun kasance sun lalace sannan a mai da su sabbi hallo kuma a ci gaba da musu azaba kuma sai an mai da su manya Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari ya zo a cikin at-targhib wa tarhib yake cewa dan wuta guda hakorin shi guda ya kai dutsen urdu yanzu imagine mutumin da aka ce hakorin shi ya kai girman masallacin wani ya kan shi yake kuma hakori guda ya halitta shi yake to haka Allah yake halitta abin da ya ga dama kwallo ka in bata tsinkayo ba wannan matsalar kace Allah da ya ce haka zai manzala sallam ya tabbata magana ta kare kuma haka za ta faru haka za a yi halitta dan wuta saboda idan aka kai ka a yanda kake a yanzu mala'ika idan zai taba me zai jibga babu abu dan kadan a hannun shi me zai taba sai ka zance kamar kai ne da kiyashi a hannu aka ce kamar kiyashi a zama ya zaka mishi me zaka mishi ya shi zahi ka gani abin kai ma kai rena abin za ka yi abin kamar je shi kawai shikenan kace babu shi to ya an mai da halitta manya ta yan wuta to kana musu azaba su kuma khawarij suke cewa wanda ya shiga gidan wuta suka ce kawai bai ma mutuwa daga cikin abada bal kullu man bu kullu man dakhalaha mukhladun fiha abadan aba ya shiga shikenan har abada kai ko ko da ka ce ka aikata wasu aiki masu kyau amma kana da sabo aka saka gidan kaso na wuta ka hutu to in kashe da shikenan su ko a wurin su baka fito ba shi ma da yake ka to fa hadal qawl yace wannan magana da kake gani magana ce ta makiya addinin musulunci yace waɗannan mutane magana ce suke yi wanda babu wani wanda a cikin magabata ya faɗe ta babu ita a hadisai ko babu ita a cikin alkur'ani mai girma yace kai kuma ka baki ɗaya alkur'ani mai girma ya ba su amsa akan wannan وما هم بخارجين من النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط هذا أبلغ ما يكون في الإخبار عن استحالة دخولهم الجنة Allah subhanahu wata'ala ba labarin cewa ɗan wuta idan suka shiga gidan wuta ba za su wuto ba ya ba labarin cewa ba za su wuto ba suwa su ne waɗanda suka mutu suna shirka innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an wanda ya shirka ga Allah kuma ya mutu yana yi to Allah ya haramta mai gidan aljanna to shi wannan dawama sai a gidan wuta shine Allah subhanahu wataala ba mu labari ya ce wa ma hum bi kharijina minan nar irin wa'annan masu irin wannan hali in su shiga gidan wuta to ba su babu zancen fitowa ba su fitowa daga gidan wuta haka Allah subhanahu wataala yake nuna musu cewa kamar baya ruwa su fito daga gidan wuta eh su fito daga gidan wuta in sun shiga Allah ke ce musu wala ya duk hulunar janna kai su sani ma babu ta yadda za su shiga gidan aljanna hatta ya lijar jamaru fi san milfiya har sai ka ɗauko raƙumi ka nema ka sa shi a ƙofa allura zai huce yana yiwa to a wani tafsiri kuma aka ce kamar ka ɗauko igiyar da ake ɗarme bato an san irin wannan igiyar manyan igiyoyin wani ake ɗarme bato irinsa a ce ka ɗauko su a ce su zaka sa inda zaka sa allura da kake sa sare ta yaya za a yi shiga to shi ne allah subhanahu wa ta'ala ke nuna musu bayyayuwa su ga gidan aljanna har sai matuƙa haka ta hau kenan kaga wanda suke shirka su ne za su kasance cikin wannan hali magana ta gaba da suke wanda suke hudin irin wannan suka ce ya kurju da min hawa tabqa naran ala hali halin safiya ahadun yu'azzab Allah wasu suka zabi da suka ce kai mutane a gidan wuta idan aka sa su gidan wuta huddo su za a bar wuta ita kaɗai ta cin kanta kaga wannan magana ce ita ma wadda malamai sun maida musu amsa kuma alkur'ani da sunna tana ba da amsa akan wannan magana kuma ta sha ta jahal bin safwan da mutanen shi kuma suke cewa ai tafna bi nafsiha li annaha hadithatun ba'da an lam takun ai wuta za ta ƙari saboda ai da babu ita aka yi ta wa ma sabata hudutuhu istihala baqa'uhu wa hudiyatuhu ai dukkan abinda ya tabbata cewa daga baya aka yi shi to akwai yiwuwa wata rana a ci babu shi to wannan kaga shi yasa malahi kawo maganar nan a cikin wannan littafi sai ce murmi itikadin cewa komai zai kare a duniya sai wanda Allah ya tabbatar mai cewa zai tabbata sai ce aljanna da wuta su wannan Allah ya tabbatar musu cewa za su tabbata ma damata samawati wal ardi matakar sama tana nan ƙasa tana nan su ma suna nan illa ma sha Allah matakai zuwa ga abin da Allah ya so to wannan amsa ce kai tsaye aka ba su sai wani su wasu kuma suke cewa tafna hayatahum wa harakatihim wa yasuruna jumadan la taharrakuna wa la yahsuna ala bi'ala duka dai magana ce ta falasifa ai zata kare rayuwarsa zata kare zai kasance suke sun zama kamar wani obje haka kawai ga sanan dai a sai ba sa motsi ba sa komi kawai a gidan wuta bisa mashin komi saboda sun saba da wuta su kuma san ba azabar yau ta hita jiya ta gobe ta hita yau ta gata ta hita jibi hakanan hakanan kullum sabunta azaba ake kullum shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labarin wani wanda zai zo daga ƙarshe ya shiga gidan aljanna ya zo a cikin sahihain a hadisi na abdullahi bin mas'udi Allah ƙara mashi yarda ke cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la adam akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-janna dukhulan dukhulan dukhul al-janna yake cewa ni na san wani wanda zai kasance na ƙarshe a fitowar gidan wuta kuma na san na ƙarshe wanda zai shiga gidan aljanna yake cewa rajulun ya kuruju minan nar habuwal wani ne zai fito yana rarrahe yana rarrahe da kyar zai samu ya fito da gidan wuta fa yaqulullah sai Allah ya ce mishi idhab fadkhul janna sai ce mai sheka ka shiga gida aljanna wannan wanda aka samu mitkaru zarra ne na imani a zuci shi bish bai taba shirka ba amma kuma babu alkhairi a tare da shi na ayyuka na alkhairi babu amma dai shi baya shirka kuma ya imani da Allah to me irin wannan hali shine za a ce ma rahoto sai ce mai aje mai je shiga gida aljanna wa yukhayyal ilayhi annaha mala fa yarju fa yaqul ya rabb wajattuha man sai wani tunani ya zo mace ya ce ka aljannan nan fata cika sai dawo ya ce ya Allah aljannan nan fata cika fa yaqulu Allah id ab fadkhul aljanna ka dai ka shiga gidan aljanna me aljanna da yake ma magana fa inna laka mithlu ad-dunya wa asharatu amsalha ka je gidan aljanna kana da gidan aljanna kamar duniya su goma kamar duniya su goma za a lumbunta maka wannan wa daren ne na ƙarshe kuta wanda zai shiga gidan aljanna shine za a lullum kame ita su goma kamar duniya su goma wa inda laka asharatu amsal ad-dunya fa yaqulu ataskharu bi aw tadhhaku bi wa anta al-malik kuma yanzu hada zulaya saboda Allah ni ne wannan kuta kuma a ce ina da aljanna kamar duniya kuma allum ka ta su goma wannan yazo a cikin sahihai bukhari da muslim kawo ma keke ta ke kuma hada solaya abin a ce mani ta gidan aljanna kuma ina da ita kamar haka ala radiyallahu anhu laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhalika hatta badat nawajizuh fa kana yuqalu dhalika adna ahli jannati manzila lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan da mutumin yake cewa zole shi ake a ce me zai shiga gidan aljanna yana da makamancin duniya kuma arbudin ya taso goma mazalar salam ya ce dariya yi in shi abdullahi bin masud ya ce dariya yi na agar mazalar salam yana dariya har sai da muka ga mukamman sun bayyana sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa wannan shi ne ake ce ma na ƙarshe a shiga gidan allah abin zarin alkifari shi ma rawaito irin wannan ruwaya yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la alam akhiru ahli janna dukhul janna wa akhir ahalin nari khurujan minha ni na san na karshe wanda zai fito daga gidan wuta kuma na karshe wanda zai shiga gidan aljanna yace rajul yuta yawmal qiyamah fa yuqalu ayrudu alayhi sigara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha فتورد عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا وكذا نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تورد, أن تورد عليه إذا أكاش سيئة سيئة كاو أي كنش كنانا سيئة قباتومي لأي كنش كنانا أتي من كاغنسو wannan rana kaza kayi kaza rana kaza kayi kaza rana kaza kayi kaza to yanzu in yaga an ka kananan ma sai hankalin shi tashi ce to idan aka kama yin yaya kenan ya har ta kasance yau kananan ne aka kawo ma li hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ranar da mutum zai rike cewa wannan irin littafi ne wanda bai barba karami bari babba sai ya zo da ita wajadu ma amilu hadira kowa zai ga abin da ya aikata gashi na a gaban shi wala yaslimu rabbuka ahada kuma Allah baya zalunta kowa zina an kami haka sai ringa tsoron a kawo manya yace fa inna laka makan kullu sayyi'atin hasana sai Allah ya ce mishi to tsaya kai shi a plus in kowane aikin ta na zunubi wannan an masanya maka shi ya zama lada والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحج ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله يكي والذين لا يؤمنون الله إلها آخر wanda ba sa gama Allah da wani wala yaktubuna nafsal lati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe rai sai da dalili sai da gaskiya bi ma'ana sai randa shari'a ta bada dama a kashe wala yazunun ba sa aikata zina wa man yaf'al zalika wanda kuma ya aikata wannan laifukan guda uku da aka zana yalka atama zai gamu da tashin hankali na azaba saboda yuda afrahul azabu yawmal qiyama za a rubin yami azaba shi tashin kiyama wa yakhruju fihi muhala zai kuma dawwama a cikin da yana kaskantacce illa man taba amma sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amala salihan ya aikata aiki nagari fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa innan suni ake masanya musu ayyukansu na banza su koma aikin kirki wa kana Allah gafurar rahima kuma Allah mai gafara ne ko mai jin gai kaga zunubin gashi ka zo da shi sai a ce maka in ɗa goma ne to yanzu sun koma lada goma bi ma'ana ba wai Allah ya amshe su a matsayin aikin kirki ba ne a za a yaye maka su ne kuma dalilin yaye sai a baka lada guda goma shi ne sai Allah masanya mashi shi kuma sai ya ce to Allah kar amirtu ashiya za a rahuna akwai wa ayyukan da ne suna nan manya-manya ban na ganin sana kamar misali a cewa mutum in ka in misali in ka je wuri kaza ko kuma misali a ce in ka yi kaza za a baka kaza sai kasance ka yi abin da yawa misali wani ya zo ce maka in ka kawo jika zai baka jika biyu kai kuma kana da jika jikai kamar guda biyar sai ka kawo su sai ka gani da gaske an baka sai ka ce to ai ina da wata miliyan guda a gida a jabar da kudin ta kenan ta wani baka sai a alimka mai to irin shi ne shi da ya kawo ayyukan shi marasa kyau kanana da ya zo da su sai aka masanya ne aka bashi masu kyau yanzu sai ce to abu manya-manyan su ba a ɗauko su ba a yi a ɗauko su ma ya ce falakadar aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai ka hatta barat na wajen ya ce wannan ma na gama zuwa sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi dariya da yin wannan magana ne ya ce har sai da muka abin suka bayyana to wannan yake nuna maka shi aljanna tabbas ya tabbata manzon rama sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyi na alkur'ani sun tabbatar mana cewa aljanna tana nan kuma har abadan abada tana nan ita tana cikin waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya taskance su waɗannan ba sa ƙarewa aljanna da wuta wanda ya aikata aikin kirki yana gidan aljanna wanda ya aikata aiki mara kyau kuma yana gidan wuta wanda ya kasance shirka ce shi ne da ba a fito wannan kuma shi ne dalilin da ya sa asali ma aka fito annabi adam ɗin daga gidan aljanna a ƙarshen duniya shi ne asali saboda lokacin da za a halicci annabi adam duniya eh ƙasa ta duniya ita ce aka ɗauka aka halicci annabi adam da ita abdullahi na abbas yake cewa sai da aka ɗauko ƙasa ta kowane yanki a wata ruwa yake cewa magama ta ruwa magama ta ruwa wadda ta duniya wadda ruwa daga ko'ina idan aka yi yake zauwa wannan magamai a wannan wurin ya kawo ƙasar ko'ina nan aka ɗauki ƙasar da aka halicci annabi adam da ita sai kasance a cikin wannan ƙasai akwai mai tafshi akwai mai gausi akwai mai me yake da suna akwai mai tsakuwa akwai gasanin zai kala-kala akwai mai duwatsana akwai baka akwai hwara akwai ja shi yasa zaka gani mutane sun zama kala-kala wani hori wani baki wani ja wani wankan tarwada ko ba da irin halittar shi shi yasa kuma kaga halayen mutane shi ma ya bambanta wani mai sanyin hali wani mai kaushin hali wani mai zahi wani mai kaza wani mai kaza wani mai haƙuri wani mara haƙuri dalilin ne saboda wannan ƙasar da aka ɗauko ƙasa ce wadda ta bambanta wajen halittar ka to masu irin waɗannan hali akwai wanda taurin kai gare shi wajen musulunta akwai wanda taurin kai gare shi wajen imani wajen yarda da Allah wajen yi ma Allah bauta wani girman kai gare shi tasirin ƙasar da ta kasance mai kaushi ta yi tasiri akan shi misali to ba a ɗauko kowanne ba alhali akwai wanda shi ya yi imani ya rinsuna ya yarda da Allah ya kasance mai haƙuri ne ya kasance mai kasa ne ba za su kasance dukkan su zamna a gidan aljanna ba alhali hannayensa daban-daban ayyukansa daban-daban iya daga cikin hikimar da sa aka hudu annabi adam dan ke a yi gabaki ɗin zure shi a gidan aljanna ya kasance kuma kowa a gidan aljanna ya kasance babu sakamako na wanda ya aikin kirki da wanda ya aikin kasa haka ma ne yake cewa ga cikin hikima kuma a gidan aljanna ai babu sabo a gidan aljanna babu zunubi ko to idan aka aihe mu a gidan aljanna baki daya ina za mu yi zunubi bare mu nema Allah ya gafarta mana ba ma yi ko to ai sunan daga cikin sunan Allah akwai al-ghafur akwai al-ghaffar haka ne to al-ghafur da al-ghaffar yana nufin mai gafara ma'anar wannan suna ba za ta bayyana ba idan ba a mushi zunubi bai gafarta shi yasa lokacin da muka da aka sabko mu nan duniya a nan ne za mu iya yin zunubi idan muka yi zunubin sai sunan ya fito ya bayyana a gare mu mu fahimce shi da kyau sai kasance sunan alkafu ya tabbata akan mu ya gafarta mana wannan yana daga cikin hikima da ta sa aka sabko annabi adam a karshen kasa nan duniya a nan duniya ne ake umarni ake hannu ake ce ma bayi su bauta ma Allah amma a gidan aljanna ba su tasbihin da zamu ma Allah subhanahu wataala kamar da muke yin lumhashi ne ba ma jin yauni da wahala wajen yin lumhashi haka ba za mu ji yauni da wahala wajen yi ma Allah tasbihi ba gidan aljanna kamar da baka san ba kana yin lumhashi haka baka san ma ka tasbihi haka za a ringa ma Allah subhanahu wataala tasbihi a gidan aljanna wannan yana nuna maka muhimmancin tasbih shi yasa Allah ke cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bauta ina kake ta nan duniya ke haka daga cikin sunayen Allah akwai al-malik au al-malik al-quddus al-muhaymin al-mudhill al-mu'izz ar-rahim ko to wa'annan sunaye na Allah domin mu yi da fahimtar su ko kuma su bayyana ala abdul waƙi mu fahimce su to sai bayan da aka sauko saman ƙasa su ne za a ɗaukaka wanda Allah ya ga dama ya ƙaskantar da wanda ya ga dama wato izu man tasha wato zillu man tasha biye da kashe amma a gidan aljanna ai kowa samu rabon shi yanzu misali inda a ce duka ma'ayyano a gidan aljanna ta yaya za a samu wani yahi wani babu wannan kowa kawai zai zama daidai da daidai saboda babu wani abu da yake bambanta ka da wani wani bai aikin da hina ka to haka akwai hikimomi da yawa ibn kan ya kawo a cikin miftahu dar sa'ada ya kawo akalla wajen abu talatin wanda suke nuna hikima ta Allah subhanahu wata'ala da ya saukar da annabi adam ya sauko shi zuwa ƙasa alhali a da kuma yana gidan aljanna na to wannan dai shine ikhtilafin da suka yi akan magana ta cewa aljanna zata kare to shine malam dan ya ba su amsa sai kawo na mas'ala a cikin wannan littafi na akida domin musulmi ya yi itikadin cewa ba wuta da aljanna ba sa karewa suna nan har abadan abada da aljanna za su rayu a ciki haka ɗan wuta za su rayu a gidan wuta sai magana akan al-kursi ita ma za ta tabbata wa huwa duna al-arsh wal arsh akbar minhu wal kursi wasi'a as-samawati wal ard wal arsh awsaw min al-kursi kursi ubangiji karami ne a wajen al'arshin ubangiji zan rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai misalin misalin kursiyu girman kursiyu kamar ka ɗauki duniya da sama da ƙasa gabaki ɗaya ka ɗauke su ka ɗora saman kursiyu ya ce kamar ka ɗauki zobe ne ka jefa a sahara haka ita ma kursiyun in ka cibre ta kaduwar saman al'arshin ubangiji ita ma kamar ka ɗauki zoben ne ka jewa a sahara shi ne wani malami ke cewa inda bayi inda wanda daga cikin bayi shi ne mallaki halittun da allah ya mallaka saboda girma da yawan manya-manyan halittun allah to duniya el kaɗan el ƙarama ce el tsinini ce idan aka tamkata da sauran halittar Allah subhanahu wata'ala da ɗan adam ne ke mallake da wa'annan halittun da duniya man cari ne ta saboda ba ta kai komi ba a wajen Allah kuma babu ce ɗan adam ne ɗauke ta wani tashin hankali wani bala'i yana ta abin nan a kan kuma kun bace a wajen Allah kun bace duniya malai ke cewa wa qawluhu was-sur as-sur alladhi huwa al-qalbu alladhi ma'a al-malik israfil shine israfil yake rike da qahu qahun wannan shi ma nan yace thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun haka yace wal qalam wal lawh al-lawh al-mahfuz shi ma yana nan shi ma yana daga cikin abin da ba sa karewa ya ce laisa ya fina shai'un min hada abadan wayannan duka da aka zana ba sa karewa su Allah ya kadarta musu ba sa karewa amma ho mu sani haka ne Allah ya so wai ba su bane suka ga dama suka ce bisa kare ba haka ne Allah ya zaba shi ne so haka da yarda shi ne abin ya kasance haka shi ne kadarta musu cewa su suna ba ganin dama su bane ba shi ne malaki so mu ƙara fahimta ya ce ƙaunar thumma ya ba a tsallahu halka alama a matahun alaihi wa malkiyama sannan allah zai tayar da bayi akan abin da suka mutu na ɗan tashin kiyama idan ka mutu da imani za ka tashi mai imani idan ka mutu kana kafiri za ka tashi a kafiri ka mutu kana sallah za ka tashi kana sallah ka mutu a gidan giya za ka tashi a gidan giya kowa zai mutu akan aikin da za a tada shi akan aikin da ya mutu akan shi sai ka shirya ma wani irin aiki Allah zai amshi ranka akai duk aikin da kake aikata ka shirya cewa takan yi yanzu in mutu iya daga cikin abin da zai taimaka maka rage ka shiga hankalinka yanzu idan Allah ya dauki raina a wannan halin da nake cikin mizanci kuma nawa muna jin labaru ne nawa suka mutu suna aikata aikin maza nawa gawa ne ya mutu ya sha giya gawa ne ya mutu yana zina gawa ne ya mutu yana kaza nawa kaga mutum kenan sai ma ka shiga taitayin shi sai ce wal imanu bil ba'ati huwa ahadu arkanil imani sitta kuma imani da cewa za a tayar da kai ya daga cikin ɗaya daga cikin rukunin imani guda shidda dole ka yi imani cewa Allah zai tada gobe tashin kiyama rishin yin imani da cewa za ka tashi gobe kiyama iya daga cikin abin da zai rasa zai sa ka rasa imanin ka baki daya ba imanin da zai amfane ka a lahira ba har a nan duniya yau masu aikata abin da suke aikata inda a ce suna da imanin cewa wannan abin da nake aikata wa zan mutu kuma za a tambaye ni akan shi kuma za a tayar da ni akan abin da nake aikatawa walla da wasu rage yanzu wanda misali zai zo ya wawure kudin al'umma ya dauki misali miliyar 100 ko miliyar guda ma misali a ce kuma kudin duk wani wanda yake Nijar misali yana da haƙƙi akan wannan ina raka sa ranka kowa ya zo ya tsaye rike rigar ya ce ina nawa kowa ya tsaye ya ce ina nawa ina zaka shiga da wannan mutane sallaka tana iya biya ma wannan abin duk mutum ɗaya ya yi tsaye ka bashi wannan ya zo ka bashi wannan ya zo ka bashi a ce mutum wajen miliyan 20 kowa ya yi ka bashi mi gare ka wanda zai biya ma wannan abin a rubuki kiyama kuma abin da ba ci ba za ka yi kuma abin da ko kashi za ka yi ita yi ina amfani shi duk daɗi in ya huce baki an ƙari daga ya huce harshe magana ta ƙari yanzu ai kowa na ganin wanda suke rayuwa a duniya kowa ne yake cin nama yake cin kashi yake cin kaza akwai wanda in yi samu ilishin kawo shi ko ga rogon shi ba mai ma wani yake cin kashi ga shi ne ya zo rayu tare da shi ku hira tare da shi kai ka cika jin shi ya cika zaƙin ba a ma gane ya miwa ne ci miwa ne ci dukan ku rayuwa za ku ina dalili ka wawuro irin wannan abin ka sa a cikinka ko kuma ka ciyar da iyalinka ka ɗauki wannan kuma yau ka da shi kiyama kuma ka je ka mutu ka bar abin in ka bar abin kuma a zo a walakanta ai abin da aka dama da su na daɗin shi saboda wani kai ka shiga wuta kuma ta kalli ka bar ma wani shi yanzu zama halaka a gare shi to misali ka je ka ci harabi shi dan ka bai san ba haramci ka ci shi ya za kowa halaka ci ka bar mai gado shi ya zama halaka a gare shi daga kai sai Allah kawai ya san cewa haramci wani to shi ka bar mai shi ya zama halaka a gare shi sai aiki na gari da abin kai kuma kana can kana can azaba akan wannan abin ina ranar irin wannan abu kenan bawa ya itikadin cewa za a tare da shi kuma za a tambaye shi akan abin da yake aikatawa wannan zai taimaka mashi wajen rage abubuwan da yake aikatawa a nan duniya na sharri kuma yin kokarin ya ringa shirya ma kanshi abubuwan da su amfane shi gobe kiyama wali haka qala sallallahu alaihi wa sallam al-kayyis yani al-aqil hankali yace man dana nafsahu shi ne wanda ya ringa makan shi lissahi wa an lalima ba a dalmut ya ringa kokarin aikin da zai zo bayan mutuwa wannan shi ne mai hankali mai tunani ke shi kullum tunanin shi wai mai zan yi saboda bayan na mutu amfani kullum tunanin shi ke ya daga cikin mawuta wani lokaci muna kallon wasu suna cin amfanin abinda suke da ɗan kaɗan suna neman lahirar shi da su mu ko muna kallon su muna ganin kamar wani dubara ce basu da kowai misali sai ga wasu daga ƙasashen waje sun aiko sun ce aje a yi masallaci inda ba aje a yi rijiya inda ba aje a yi kaza inda ba wasu ne wasu ke gamuwa masu aiki irin namu suke tarawa mai jika jika bi jika goma yanzu gangama ya su ba da suke aji a musu masallaci ba su ma san garin ba ba su taɓa jin sunan shi ba ba san ba su waye ba su amwana kawai aji a musu miye suke ma in sun mutu samu abin gobe kiyama mun ma san aljanna irin aljanna muhaddar aljanna da muke fata mu shiga irin ta ce wasu ke nema suke wannan abu muna kallo kawai he ɗaya mu ce masu kuɗi kaɗai za su more su kaɗai su samu ladan yin masallaci su kaɗai su samu ladan yin makaranta su kaɗai su samu ladan yin rijiya mu ma iya yi yadda mu ma za mu shiga cikin irin wannan yau in ka ɗauko burji guda ka sa aka yi masallaci kana ciki matuƙar za a yi sallah to he ka samu ladan wurin aka yi rijiya duk wanda ya sha ka samu ladan wurin kai kaga ana gina masallaci ka samu da dabara ka ce kai ma ga saka ɗinka guda ko saka ladan ya kai ma iyaye na ka shiga ciki ka sa su cikin suma saboda Allah zai baka ladan birin walidai da kai su kuma Allah zai kai musu wannan lada su rasa ma daga ina ne a ce ɗanku ne muku sarkatar jariya to wallahi suna nan kullum in kaga an yi irin wannan abuwa na alkhairi a kaka dauka wai wani hamshakin mai kuɗi ne yake daukan kuɗin shi yake bada a kawai wasu ne suke gangamuwa suke irin wannan abun su ma dai su samu ko da baka da karin kai guda su kutun kai ma dai kashka ciki wannan shine mai hankali shine mai kokarin ma kanshi tanadi gobe kiyama in na mutu ma ya kasance akwai abin da ke iske kan mu yarda mu mutu ban mu da sarkatar jariya ko wasiya kai in ma a yanzu baka samu damar yi ba ko wasiya kai amma kaza amma kaza haka magabata suke wallahi yana da muhimmanci sosai shine manzo sallallahu alaihi wasallam yace mai hankali shine mai aikata aikin shi saboda bayan ya mutu yace haza huwa al-aqil yace wannan shine mai hankali wal ajiz man atba'a nafsuhu hawa shi kuma wanda ya kasance kasashe ko wanda yake bin sarran shi kawai duk abin da ran shi ce mai kawai sai zai aikata ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin kaga wanda ya dauki sarran shi ne ubangijin shi shi yake sa shi yake hana shi kaga wanda ya sauya ubangiji ya dauki sarran shi ne ubangijin shi shi yake sa shi yake hana shi ai kaga wannan karshen tabewa ke karshen tabewa ke malaka cewa wa yaqulu li sa'iril khalqi mimman lam yakh yukhlaqu lil baqa'i kunu turaban idan ka zo na tashin kiyama wasu suna gidan aljanna wasu na gidan wuta fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir ko wa tundira yawmal jam'i la riba fihi ko fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu a gidan aljanna wasu a gidan wuta ka rike wannan kaide kawai gida biyu ne a gobe kiyama ko aljanna ko wuta ka zabi inda za ka kai ka zabi inda za ka sannan sai a ce ma sauran abubuwan da ba a kaddara musu dawwama ba ko wanzuwa su ya ce musu koma ƙasa ya ba ta Allahun khala'ika yau malƙiyamati al'adamiyyin walbaha'in watsiyur ɗan adam da dabbobi da tsuntsaye gabaki ɗaya Allah zai tattara kowa da aljannu a da tashin kiyama amma min dabbatin fil ardi wala ta'irin ya tsiru bi janahihi illa ummun amsalukum haka Allah ya ce Allah ke cewa babu wani mai dafa saman ƙasa ko wani tsuntsu mai yawo a saman asarin samaniya da fuka-fukin shi ya ce al'ummomi ne kamar ku ya ce ma farratsu na filkita bi mishai ban bar komi ba a cikin littafi kun ma'ila rabbi him yuksharu duka waɗannan baki ɗaya da mutane da aljannu da dabbobi da tsuntsaye gabaki ɗin zuwa ga ubangiji ne kowa zai zo tattaro haka allah ke cewa idan ruhushu hushirat tushar al-khala'i yawm al-qiyama min ajali iqamati al-adl bainaha Allah zai tayar da bayi baki da saboda wanzar da adalci tsakanin su hatta yuqtassa li ba'dha min ba'd har sai an zo an yi hisabi tsakanin bayi baki da yake cewa yuqadu lishati al-jalha min ash-shati al-qarna kama fil hadith sahih thumma idha tussali ba'daha min ba'd yaqulu la jalla wa ala laha kuni turab za a kawo dabba mai kaho da dabba mara kaho a musu shari'a kin tunguji wannan mai ta miki kin tunguji wannan mai ta miki a musu isabi a yi sakamako sannan a ce duka koma kasa ya zo a jisi sayi wannan li'annaha lam tub'at lil baqa'i fil akhirah saboda su ba a yi su ba dan tsara dawama a nan kiyama wa inna ma bu'ithat lil jazaa'i faqat an tare da su ne dan ai sakamako dan kasancewa Allah bai barin komi Allah bai barin komi da abin da akai sai Allah ya sakanta akan shi za mu karanta a darasin mu na gaba yanda za a yi kisasi yanda za a yi hisabi yanda za a rama ma kowa hakkin shi ba a barin kowa ya shiga aljanna da hakkin wani kai ko aljanna za ku shiga ku duka sai an tsida ku bayan kun sabtar da sirat an ce to hakkin wani ba shiga shi kana dan aljanna kai ka biya in ka ba shi hakkin shi zai kara mai daraja a kai ku gida aljanna baki daya in dan wuta ne hallau shi ma haka nan sai ya rama abin da yake kan shi na dan uwan shi dan wuta duk da cewa dan wuta ne shi yasa ake cewa mutum ya guji zaluntan mutum dan yana ga ko kafiri ne ko musulmi bane ka guji wannan kan wannan ya ruɗe ka a wannan ranar ce kahuri in ya ga an maida dabbobi ƙasa sai ce ya laita ne kuntu turaba kai tona ni ma dama an maida ni ƙasa Allah raba mu da irin wannan wanda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana